إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين إن مسلمي غشي الله سبحانه وتعالى يا قدر haɗuwanmu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda yau muna subdu 26 ga wata na rajab shekara 1441 na ga wanda ya dace da 21 da wata na uku shekara 2020 daidai to uwa kamar yadda aka saba za a iya kira a lambobi kamar haka na artal mai lamba 96 99 sifili 1 62 kenan 96 99 0 62 ko lamba ta move mai lamba 94 talatin da biyu hamsin arba'in da biyu kenan katurovankatar tarande sankant karande allah mana mafaka sun na wani ibrahim bismillah ar-rahman ar-rahim sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in tambaya na farko bayan gaisuwa da fata alkhairi zuwa gare ku ga kamala yana cewa wai a sallah ce ta isha'i sai ya karanta karatun sura bayan bayan raka'abi a raka'abi na ƙarshe karanta sura to ya ne sanar shi
to yan wa mas'alar ƙara sura a raka'a ta ƙarshe ina ga ta nan kusa-kusa cikin harko akadari cikin babu su da sahawi ya kawo mas'alar za su rota fi rakatun akhiratin ne ma'anar dai maganar wanda ya kara raka'a sura a cikin raka'a biyu ta ƙarshe na azura ko la'asar ce falashi a dace ba komai kan shi kenan babu ƙaulu ba baɗi kuma wanda ya kanta ruwaya ta sirri bukhari ko imam muslim wanda cikin mulkin maram daga ruwaya ta annabi sallallahu yana karanta wasu ka'ayoyi a cikin raka'a biyu ta ƙarshen azur ko la'asar haka kenan shi sa imam malik rahimahullah yake magana cewa babu sujada kanshi tunda abin da yawan aikatawa yau da kullum raka'a biyu ta farkon azhar fatiha da sura raka'a biyu ta karshen azhar da asar fatiha kadai haka sallar isha to amma dan mutum ya kara wata ran ya tabbata manzon sallallahu alaihi yakan kara wani lokaci kenan shi sa mai akadar ke cewa in mutum ya kara sura a raka'a biyu ta karshe babu komai a kanshi ma'ana babu kwalba ba dai ina fata kenan yanwa an gano dai da mas'alar ta babu sujada kabili ko bali da zai yi don ya ƙara sura a raka'a biyu ta ƙarshe na azuhur ko la'asar ko isha ɗaya ne kenan ba bambanci babu ƙwallo babu adukunan kuma sallah ta yi
na za kuma sai wani ya bugo ya ce a unguwarsu kamar masallaci ne suke kamar ga lamarin da ya kasance kamar jiya na da aka ce kar a yi sallar juma'a tare jama'a to shine ya ce a masallacin su sai zamanto ba a sallar juma'a ba ake masallaci ne haka na kamsa salwa amma sai wani yaro ya zo ya yi ya yi ya tara jama'a ya yi hudu ba ya sallar juma'a ko ya sallar su take
ya ai ta magana in ka ce magana juma'a ba ta ba juma'a magana da kai ta juma'a ba ta da ba ta da sharaɗin masallaci ba ta da masallaci juma'a na to sai wani shi kuma yake tambaya cewa juma'a ce suka yi ai, alhali raka'a biyu kuma babu hudu ba a kansu bayan To.
ya sallar su take shi yanwa kamar da yawa kana cewa juma'a inda a sharaɗi bata shaɗin za a ce "Hey, ta yi masallaci kaza ko girma kaza su ɗaji juma'a ta yi maganar wanda ya wakana cewa ya yi juma'a na ji kamar da wani waya gama ya kira ne gaciya sun tada sun zo kinan liman bai zo ba wani kuna ya tashi ya hau ya sallah raka'a biyu kuma aka watse to shi wani ta wannan kaga ba sallah ta azhar ba kuma ba sallar kasar bace ba kuma ba juma'a bace wanda da kaza a nafila saboda ta juma'a sharadin juma'a ya ta hudu ba to ba hudu ba kun wani ne ya hau shi liman bai zo ba kun yi masa raka'a biyu ta nafila ce zama ta nafila ba ta zama tsayin juma'a ba juma'a ba hudu ba kenan ko ba ku da juma'a ba ku da azhar illa da nafila ita kuma ba sallar kasar ba ke don da haka nan yanzu ma ta yi sallar azhar duk wanda ya sallah raka'a biyu babu hudu ba ba ku mace juma'a ce ba juma'a bace ne kwanan ya je saka sallah yanzu ba ya je niyya saka sallah ta azhar ya rama ta kwanan ba ba ta matsayin azhar kuma ba ta matsayin juma'a illa kwanan da Allah zai baka ladan nafila da kai kwanan amma ba ta matsayin sallah azhar ko juma'a na ga wata mara sai wani shi kuma ke tambaya ce wai karatu a bayan liman inda ake bayyana to shi maganar karatu bayan liman yan uwa masala ce da sabani da jimawa na wasu na ga cewa lazim wanda yake bayan liman sai ya yi wasu ci baya ba asalin magana ta hoto daga mahiya magabata ga sai magana kan masala suna da madogara da hujja illa a ce hujja kaza ta yi kari ko a wajen malami ya ga shi abin da ya mai kari asalin masalar abin da ya kawo haka akwai ruwa bukari kuma sun annabi sallallahu alaihi wasallam na iya sallah sai wani iya karatu a bayan shi sai da aka ƙare hikta mali unazir me yasa ina karatu wani iya ja yace ya rasulullah ana ya rasulullah la la uridu illa khairan ya rasulullah ni ne wani sabi yace ni ne ya manzon Allah ba na yin komai illa alkhairi sai maza sai maza ce la tafa'alu illa an yaqra ahadukum bi umul qur'an ko fatatul kitab fa inna la salata liman lam yaqra biha an da ruwa iri lafazi daban-daban da yi haka magana mai faɗa me yasa ina karatu kuna karatu ta kaɗayan ku ya ƙara haka nan ina karatu kuna karatu kuna mun jayayya ya ce sai kaɗayan ku ya karatu bayan liman sai in fatiha ce don babu sallah ga wanda ba shi da fatiha daga nan masu cewa dole mutum ya karanta fatiha bayan liman kaji madogara babbata su to masu ganin wa cewa ba dole ba ne ba wanda yake bayan liman sai ya karanta fatiha kamar da yake cikin masaba ta- ta- ta malikiya ta imam malik da ya mahulla madogararsu cewa akwai hadisin abu hurairah kuma ya inganta abu hurairah ya ce irin wancan abin da aka yi manzana sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce ka ai karatu sai fatiha an sake irin shi wata rana manzana sallallahu alaihi wasallam iya sallah da sahabbai he wani karatu bayan shi ya faɗa ma dai una zu- me yasa ina karatu ana karatu a bayana sai hadisi na buhura yake cewa fantaha nasu an qira'ati khalfa imam fi ma jaru fi wa qaru fi anfusihim fi ma suru fi kamar da albani cikin masalan ya ka- ya kawo nasan hadisin kenan da aka yi haka Manzon sallallahu alaihi ya ce duk wanda abin da yake ruwaye abubuwa yake cewa wata ran aka yi hakan wani ya karatu bayan annabi sallallahu alaihi wasallam zan da da ya faɗa yace daga ran nan sahabbai suka kai ƙarshe suka wasa karatu a inda liman ke bayyanawa da babu ne amma suna karatu a ransu kina boye inda liman ke asircewa kenan babu magana ba maganar cewa me aka ce liman kana bayan shi ka karatu wannan an yi annabi ya hana kuma daga shi sahabbai suka fasa karatu inda annabi ke bayyana wannan kenan sai hujjarsu ta gaba nassin qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala na cewa wa idza quri'a al-qur'anu fastami'u lahu wa asitu la'allakum turhamun in ana karanta qur'ani ku shurara ku yi shuru ba magana dan a cikin ku to kaga nan nassin qur'ani ya ce fastami'u wanzu ku yi shuru ku shurara to ana karatun liman ya karatu ko kana kana karatu ina magana shurare bayan haka akwai ruwa ta imam muslim inda manzon sallallahu alaihi ke cewa innama ju'ila lil imam li yutamma bi fa idza kabbara fakabbiru fa idza qara fa ansitu lafaz muslim kenan ya ce idan ɗayanku iya karatu a nan salasa mace kenan idan ɗayanku idan kenan mai zai ce innama ju'ilal imam lutan mabi an sanya liman don a yi koyi da shi fa'iza ƙara'a fa'iza kabara fa kabiru ta manzana ce idan liman ya kabara kuma ku taku kinan bayan kabarar liman kuma ya kabara sai ce wai za ƙara fa to in yi karatu ku shiru kaga can ga nasin qur'ani ga sunna cewa wanda yake bin liman shiru zai yi liman iya karatu to ina samu damar yin karatu liman iya karatu wasu za su ce maka ai liman yana shiru bayan fatiya don ma musu karanta to wannan mas'ala babu nassin hadisi sahihi daga manzon da Allah ya wasa sallam sha manzala yana kara yana shiru bayan fatiya wani ya karanta fatiya a bayan shi inda aka samu ya tabbata iya shiru ma tabbatata bayan kabara ta harama da bayan karatun sallah gaba ɗaya daga shi sai rubu'i kuma shi ma bayani hunaiha shiru ce al kaɗan kina kan haka babu ta madogara da liman wani zai tsaya liman bayan fatiya haye shurukin da mamu za su karanta fatiya bayan duka wani ana samun hujjoji masu ƙarfi na hana sallah karatu ba liman bayan haka ruwa da imam malik ya inganta hashe ta ibn taymiya ruwa ya ingantatta na albani ga cikin sifar sallah eh fada da nan sallah iya cewa man kana lahu imamun fa qira'atu li imami lahu qira'a manzon sallah ya ce duk wanda yake da liman karatun liman karatun shi ne kenan can da aka ce ba sallah ga nan ba ta kenan mana ita shi mai bin liman mamu karatun liman karatun shi ne damar liman zai sai ganin mai ce maka shiga kan fatiya ka tilman bai zama karatun ka ka tambaye shi idan ka samu liman a ruku'i ya fatiya ma fatiya maka samu ba akwai wani raka'a sai ce ma akwai kenan ga tunda ka san akwai raka'a kenan liman yasa bin liman yasa ka samu sallah da haka kenan a takaice gaskiya magana yan uwa wanda yake bi liman magana mai kari zai shurari qira'ar liman inda liman ke asar cewa shi ma zai karatu misali ya kar sallah azhur za ka ranta fatiha da sura idan bai duka bai ka kara wata har Allah sai ruku'i a yakon karshe kan fatiha kare inda zai amma inda liman ke bayyanawa misali a zuwa kai magarba da ishara ka abin na harkon su a nan haka shurara in yanzu a sarci sai kai wannan shine sunna abinda ya kai kaga wallahi wala
amma da sai wani yake tambaya ce sallah ce ya zo yi tare da neman sai isko shi a zama na tafiya sai shi kabila ta kama shi ne to da aka yi da aka yi a baji ce ta kama shi wuce da aka yi wannan sai shi ya sallame da aka yi su suna yi wannan ya sallame ya tashi ya sake ya tada ikama ya sallame ya tada ikama ko kabara dai wai kabara ya tashi ya sake sallame sake ba eh wa shi bai samu komai a cikin a bai samu komai ba eh wai yana da ladan jami'in nan to shi da bai kamata ba ya cire ko ya sallama wanda ya samu ƙasa da raka ɗaya an ci wannan kamar da kirkin malakiya su je da sahibu ta kama shi da lima ya samu ka kwaɗe ba koren abin da zai tashi zai yi koren ya ci gaba da sallah ya kawo raka a shi hudu kamar sallah shi kaɗai to amma ce ya salamce kin ya bar sallah kin ya bar sallah kin ya shiga sabon sallah maganar ladan jam'i ruwa da abu dawud ya kawo abin da ya inganta annabi sallallahu alaihi ya ce wanda ya zo masallaci irin wannan kirma nan gama ne ba ya zo an kare sallah za ba shi ladan jami'i sai mu ladan wannan insha Allah eh wannan sai sun koro ruwa cikin sana bi da kuma ta inganta kan haka tabbata na'am to sai wannan da tambaya shi kuma yace da imama ce sallah bayan ya kare kuma sai ya ga ya samu ruwa
shi mas'alar wanda ya taimama har ya kare sallah ya samu ruwa wannan kamar da yake tare daga cikin wata mara ta imam malik rahimahullah ya kawo magana kuma magana ce mai kari saboda imam malik hujjar da yake yi ai shi wanda ya rasa ruwa ya yi aiki da ƙasa ya taimama ya sallah ai ya aiki da wani abu da aka ba shi damar yi na shari'a kan bacin ruwa shine ƙasa haka kenan ba maganar inda ya ƙare a ce sake sallah sallah ta yi ya dai kuma ya walla saboda gaba kurin amma sallar da aka yi da taimama in dai an kare ta aka samu ruwa shikenan za a yi a walla saboda sallar ta gaba kurin wallahi wallahi na to sai wannan ita kuma wata bayar Allah ce take tambaya cewa ina hukuncin namiji tela wanda yake auna jikin mace eh, kamar in zai ɗauka mata tufafi ya halitta kin shi ba ta mace ba sama ta mace mai awo gaskiya dai ban in hujjar zan baka ba ta da danna jikin mace da ko ina gashi nan ko an kace dinkin mata ne gaskiya a bada model ita kanta wajen ba ba na fitina ba yasa ta kanta wani wajen tela iya danna mata kirji iya danna mata cinya da baya sai bai dace amma a samu ta mace mai ko ta auna kayanta ta bashi mizir ya rubuta shi ta kawo rigarta ta mata daidai ko da ta danna ta ɗora mai takin a jikinta a diba ga lamba nawa ba da an dana san gaskiya ba a san barin hanya haka kamata ta yi laku
na'am sai wata ita ma take tambaya game da wannan watan da yake da muke ciki na azumi da ake yi, wai ya inganta in kuma ya inganta har yanzu akwai adadin da ya kamata mutum ya yi
shi yan uwa maganar azumi na da ya kace watan shaf ya kare man sai dai ba Na'am.
shi abin da ake magana dukkan watanni na Allah banda da kwanakin sallah kana iya azumi in ya kama abin da malamai ke magana cewa kamar su Habs bin Hajar su kalani irin su Habs ibn Rajab alhambali wani mai malamin bukata malaman hadisi sun yi magana ta musamman har ma wasu suka suka littafai kan labari ya zo da yawa an yada na jita-jita na karya ba na gaskiya ba annan gana annabi sallallahu alaihi wasallam wata fadala da aka keɓance wata rajab lada kaza azumin ranar harko da nabi na uku azumin alamishi juma'a saboda ire-iren na abubuwa da wata sallah kaza har da wata sallah ta 27 har da wata sallah suka yi ta 27 wata ta ruwaya mara tushe mara inganci ta daren ina ga yawan ne suke ta ko gobe ta daren 20 duka ba su da tushe daga mazan da Allah ko abinda ake magana inganci akwai magana amma da sun yi magana kirkire da aka kirkira ka dangana mana sallama aka shirya wasu fadolin masu yawan gaske amma ba dan sun tabbata daga mazan da Allah ko sallallahu alaihi wasallam muna magana inganci ne basu na malam sai wani shi kuma ke tambaya game da maganar gado mace ce ta rasu tana da miji da uwa tana da 'ya'ya guda uku biyu mata kuma ɗaya namiji koya ne wannan kin gada su ta gidan gali nan ba rabon gado a rediyo illa an haƙƙi ne gona ce amma menene na, miji iya da ɗaya cikin hudu na dukiyarta eh, da uwa kace gudun da uwarta da uwa tana ɗaya cikin shidda mhm. sai ɗiyanta hudu saura ya mai kama ɗayan saura jirgin kankan ya raba saura aka suka aka hudda haƙƙin namiji aka hudda waccan na na ɓangaren uwa saura ya ba ɗayan sa- raba na namiji rama ta biyu gwal na, ta ɗan rabon su yana ƙali ya musu- ya musu kyawar rabu Mm.
to mala wannan yake tambaya cewa wai ana yin salatin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sujada
to shi dai kullum a matsayin babu ha- hani ya zo kan magana ta ƙur'ani annan salam ya ce nuhitu an aqara alqur'ana raki'an aw sajida an hana kanta qur'ani alkul ko sujada amma ban ga ban nassan hadisi dai hana ayi salati illa dai abin da yayi kai abin da gurin da kace kai shi misali ko wasu annan salam yana salati ko shar'an ta man salati gare shi ya shar'an salati gare shi a ƙarshen tahiyya kenan in har salati da kai kan addu'a na iya kace addu'a ce baka yi salati ba idan ka zo ta iya kawo akai salati da addu'o'in da ka suna ci hasala gaba daya kenan in salati ne ga inda aka shar'anta abin da yi kai sunna kai shi a bayan tahiyyarka amma hani abin da ba hana bane ci a hana gaskiya ban ga hani ba da hana salati cikin tahiyya ka cikin sujada amma kuratun qur'ani shi ma na hadisi hadisi ya zo manzo Allah ya ya ce an hana shi kuma shi ma ya hana masa cikin sahabbai
to mala wannan yake cewa wai a juma'a ne liman iya hudu ba wai sai wata yarinya ta zo wai ta bashi sha biyar ya amsa to da aka ida hudu ba Ba sha biyar?
eh ju- in sha biyar ya san ku eh tsintai ba a da ce tsinta ta yi a ƙasa ko ne ta kanta bashi na san dai da aka ida hudu ba ya nemi yarinya ya rasa shine ce waya zai da wannan kuɗi so da ina ga wani abin da iya da wahala yiwa a ran juma'a har yana ta shigo cikin masallaci har ta ba limin sha biyar amsa a ba liman ba Mhm.
mamu ne ta ba ana liman iya hudu ah to to to eh ta ba mamu shi To.
kuma sai sai karba To, to yanzu sai me aka ka- ida sai ya nema ya nemi yarinya ya ga tana ya rasa ta yo me sa zan mata wai sha biyar gimi zai daita yo shi zani iya ma ta ta ta kasa daga ne ko ko ka ci ko ka barbaji ba me matsalar shi kenan ita ka san dai ba wannan ta ka ba iya wanda ba ta cikin sarka gurin eh haka ne ba kenan ta ka ta baka saraka ko ko ka cin kana bukata an ka baka bata ka bada ma Allah ka kan ka huta mai ba matsala komai eh wannan haka zaka mata ta wannan yake cewa ya ake wanka ko take ta ya ake wankan haila wankan haila da wankan janaba kusan ɗaya ne illa bambanci ita haila akwai magana ana so a sun kai sufa a farko sun ce kan shine dace a yi za a damu ruwa mai sunan ruwa a wanke dama ita niyya ta wankan haila ko janaba ko nufasi duka ba ta bukata wani dogon karatu kurin niyya ce a zuciya aikin zuciya ne ka kudurta za ka yi wankan kin kudurta za ka yi wanka na haila za ka samu ruwa mai sunan ruwa imma a sahani imma a daro imma a famfo babu wani shara ba ruwanta da mai aka ruwan ruwan shara take dibawa ka yi da aka yi wankan kuma ka kai bane ruwa kuran kenan a sahani ne ko a so ko a daro duk ne ko a kasko kullum za a ɗauko ruwa in abu buɗaɗɗe ne ba a so a sa hannu da harko an yi so a wanke hannu kayan a sa hannu a cikin makayi wannan sunna ce amma wai wasu na tsammanin idan mai janaba ya taɓa ruwa ruwa lalace wannan magana hira ce ba sara ba ce dan mai janaba taɓa ruwa sai dai in anin ce akwai ƙasar ta taɓa ta ruwan amma na mutum yana da janaba a cikin ya taɓa ruwa ruwa bai ɓace a taƙaice da kenan za a wanke sunna ce a wanke hannu kayan a sa a makayi aka wanke hannu a ɗauko ruwa a wanke al'aura gaba ɗaya a shabar da mutum niyyar ka zo da maharwa da kin zo ki fara niyya ta wankan haila niyya shi kudu ta ranki ɗauko ruwa ki wanke hannunki ki wanke dukkan ƙazamta ta al'aurarki proper komai a wanke da kyau don gudun taɓa al'aura sai a wanke daga cibiya zuwa gwiwa ko ina a wanke bayan a wanke cibiya zuwa gwiwa in ya so sai a ɗauko ruwa a yi arwalla irin arwalla da ake ta da kullum ta sallah aka cika arwala duk da ba sun da dama ana iya barin kawahuwa daga baya a wanke su yan wa me ya kawo kawahuwa ake cewa bar su a baya asali can da ban daki ta can da ban daki ce ba siminti gare ta ba wani makaro kasa ce a wurin da ruwa kenan mutum zai iya arwala iya wanka kawai sai dumu dumu da kasa to shi yasa ita nan wani lokaci sai ya dan koma gehi sai ya bar kawahuwan shi wankan janaba sai ya kare wankan gaba daya sai ya ja da baya ya sake wuri sai ya wanke na kawahuwa kan kenan cewa ya sake wuri mai karantar da kai dalilin caɓi da yake wurin da ya wanka kenan kaga an suka babu wannan macaɓin ba komin duka a karo ne duk da yin bai komi amma a takaice dai ana so a hawara wanke al'aura a wanke al'aura a zo a yi arwala irin kuma a wanke cibiyar zuwa gwiwa ka dawo ta al'aura a zo a yi arwala irin ta sallah ta yau da kullum an haka yi arwala ɗauko ruwa a zuba a ka balle haila a gurza a gurza da kyau a wanke kai su uku da kyau in kai yanku su uku da kyau shi ke a yi ƙasa a wanke su wuya bangaren dama ko ina a wanke hammata duka a wanke bangaren dama haka haka bangaren hagu haka kuma duka hayo kasa al'aura dama an wanke bayan dawo ba ana so da lakin gudun taba al'aura sai a wanke bangaren dama haka kasa duka tun daga baya zuwa kasa haka bangaren hagu shi ma tun daga baya duka dai kasa a wanke gaba ɗaya a san ko ina ruwa taba wannan shine wanka na haila illa ana so na haila irin turare ba irin nan wannan na alkwal ba tun da alkwai yana matsala ga mata a turare irin na mai wani masu ka shafa wannan na mai ana so mace ta sa a gaban ta ta goga bayan a kan kai cikin wanka na haila wallahu alam na'am sai wani yana cajin tana ta musamman zuwa gare ku kuma Allah saka muku da alkhairi da bin sunna yace sai wani kuma shi kuma yake tambaya cewa ina hukuncin ba'a wai a jawo hankalin mutane a game da wani abubuwan kamar da yake tunkarar mu na irin wannan musibu kamar alama ce ta tashin alƙiyama
eh a cikin alamu na tashin kiyama akwai Allah zai gama ku da alƙin bin dokokin Allah zai gama ku da annoba iri iri wani musu taba sanin ta ba kaga wanda kaga a yau kaga tura duk bulan san su duniya na turawa garuwa yau an ce Spain wajen mutum 600 bakwai na duk ilimin su duk cigaban su 700 na kuma kaga duk cigaban Allah hikimar Allah inda anan ne ma na iya cewa ai ko da mu talakawa ne ban mu kayan magani ban mu da isa kaga abin gwada mu Allah gwada mu duniya da kasa wasu su turawan a can abin yake kamari ta kai yanzu na ga Italy hutawa sun hana soji na ga France Paris sai ga soji wajen dubu goma sha nawa wajen soji dubu dubu ɗari da wani abu aka tashin da wani kawo dubu ɗari da wani kawo aka cikin garin garin Paris don ka hoto ko a tsaya gida kaso na dole duk ci gabansu dubu ɗari na waje kayan kayan jannan kayan soji a fadi dubu ɗari na aka do siyawa gari a tsaya gida ka auto ka mutu mutu ka sai mutu ka kira yan waka ga wannan ya ci abin da gwada ma dan adam gajiyawar shi mai rauni ne duk ci gaban takalmi ko kuma Allah ya baro abin a tsakiyar su inda suke jin ilimin sun yi kowa ilimin a duniya an Allah baro abin tsakiya ce ita da canin ita mai hikima ko mai ilimin kwamitar wane ne da nan tsakiyar turan su france alman italy spain tsakiyar turan ba wanda tsira wannan ka iya kwanta da adam mai sallaka sadaka gajiyayye ne bai ima kurin ka bi kan kai biya ga Allah kurin ka huta amma ba mu ala taurin kai gashi abin ya gama ko da ya ga mutane daga yau yau spain ne mutum 700 suka mutu 700 na a ran ɗaya rana a cikin a cikin wanda katar kuma duk ci gaban su Allah ya gajiyar da su kuma ta kai ta wasu amurka abin ya kai can ko ina abin ya gam duniya wannan ka gaba ture ya ki hutawa ya wuni a gida nan a gida ba da kekewa akwai da ƙasa ka ce a cikin mutum a cikin fami guda a ba mutum uzunin hutawa ɗaya hutu ga wajen sai ya koma a fami guda kasan dole wannan kaɗai sa aya ga mutane cewa Allah kiyaye mu Allah kare mu duk abin da yake na mu Allah kare mu na ɗin mu gaba ɗaya Allah kare duk abin Allah da yake mu daga duniya gaba ɗaya Allah kiyaye na'am malam sai wata take tambaya game da addu'a da ake ta annoba ta ce kamar a ba da sigar mutum guda da kuma kamar to shi jirgi gaba daya a'a shi abin da yake zo a sunna akwai lalle yan uwa nan da yan kwanaki duk da na yi bayani hanyar sadarwa wani abu da ya samu musulmi na raunin imani rashin imani da jahil- jahiliya wai wayan ka bude qur'ani a cikin bakara wani ya ce a ma'ida zaka ga da wani dan gashi kamar gashin gira in ka sha kun sha wannan gashin duk za ku warke a cikin ƙaunar mawarki ya annabi ya gaya mashi ya zo ki gaya mutane dan wa me yake rabuwa da gashi dan adam dai ne kuna ba gashi balle dan adam to kaddara menene shedan ke wasa da imanin mutane dan wa dan Allah mai musulmi mai imani mai imani da qur'ani mai imani da Allah yanzu Allah subhanahu wataala qur'anin gaba daya ga surorin alqur'anin ga ayoyin alqur'ani tun daga- tun daga fatiha har zuwa nas duk wannan ma'auzata cikin Allah ya aiko mana da gashi ya bar ƙur'anin shi kuma a ci abin a ƙur'ani kuma ka yarda kai musulmi in ba raunin imani ba yaushe ma mutum mai hankali zai dana abubuwan waka wani ana sha wani ana sha a gida wai ko a wurin ayi a ma'aikata ana sha wa gashi gashi mai kazanta yaushe mutum zai bar ƙur'ani in ga ƙur'ani Allah zai bar ƙur'ani wanzu har ma musulmi da Allah zai aiko da wani abu daban ga ƙur'ani a hannunka kuma wai batan kan jahilcin wace kuma wai abun wa ƙur'ani ba ƙur'anin bai isa ba bai saba a kanta ƙur'ani bai saba a nemi kariya da alƙur'ani wai a gama ka da gashi allah zai koma da gashi ya bar ƙur'ani ci ƙasa nan akwai gaya ta rashin imani shi wani malami ke cewa musulmi sun kai irin wannan haddi na jahilcin addinin su ya ce wallahi malamin ke cewa wanda shi shi larabci cewa wallahi gwanda in mutu gwanda mutum ya mutu da imani ya mutu da corona ya mutu ba wani rashin imanin na ɗaukan gashi zai maka magani zai kare ka gashi ne so raunin imani ne in wani wata mutan su gyara imaninsu wala shi imani ne gashi ne kasam ta kurin haka ya dawo gashi wuga ko abu a qur'ani wa dan shaydan ya bi mutane in wa yau in wa da Allah in wa abin da ake yau kaddara yau a ce dajjal zai zo shi zai kuma mamaki in wa kullum mutum ya rike imanin shi da Allah abu da ta na shuba eh ba maki aga gashi aga wane ne ya gaskiya ne in wa misali shaydan annabi ma labarin dajjal ka sa mu mamaki ko da zai zai zo gari ana matsala ta ruwa manzon annabi ke cewa zai zo ce sama in ruwa a gaban kowa shu garin ku da mai hori daman cewa shi Allah ne a yi ruwa gaban ka shi ne Allah kuma a yi ruwan a shi kabarin ubanka ce wani na ubanka ke gaban garin babana ya ce tashi wani a gaban ka kaman kamar ubanka tashi ya tsaye ba wannan ne wannan ne ba daidai da Allah kuma za yanzu a wannan masu wannan imanin masu ɗaukan gashi zai kare ka masu imanin Allah zai akwai da wani gashi da Allah da jirgin zuwa barsu akwai zubari ba bai rage kowa in ta ya kamata shi da nufi ke cewa su mutu ya badalla su mutu ya badalla ku tabbata da annabi ke labarin da jan su mutu ya ibadalla ku tabbata kan imaninku ku rike imaninku lalle mutum mutum ya masa da imani za a gari a banza ya tayi babu imanin babu lafiya gashi da kare gashi banza Allah kiyaye Allah kana mai imanin mu ci gaba addu'a ta ce malam addu'a da manzon sallallahu alaihi karantar da al'umma irin ta magani wannan ta Allahumma inni a'udhu bika min al-barasi wal jununi wal judami wa sayyi al-asqam wa tarwa wa min sayyi al-asqam dai dai ne da Qur'an zama mai ta Allahumma inni a'udhu bika min al-barasi wal judami wal jununi wal judami wa sayyi al-asqam
wani mutum yana iya yi da iyalai to wannan kai dai wannan eh da salamu na uzubuka salamu na uzubuka kana iya don tafahimi kai kai fahimin kenan kai da yaranka allahum inna na'udhu bika ta kai da yaranka ka koyi adda tare allahum allahum inna na'udhu bika min al-barasi wal jununi wal judami wa sai al-asqam kana eh kai yaran gaba daya eh
to malam wannan wai shi tambaya ke cewa wai wai idan jariri ya ma mutum fitsari a jiki wai ba sai an yi wa- a- ana iya sallah wai ba sai an wanke ba wai dan shi jariri ne to kayan nan akwai dan gyara wani kuskure don wata ilwa ta mun waya tana magana ga akwai hadari iya a samu yan wanta da yawa sai take cewa malam wannan addu'a ta alloba ina iya yanda nake ma yara na u'idukum u'izuku u'iduka bi kalimatillahi tamati min kulli shaytanin wahama wa min kulli ainin lama ina iya cewa alaman u'iduka bil barasi wal jununi wal juzami wasal asqam da cewa yin haka akalla a ce kina jahilci baya kafurta ki ba amma zai kai mutum ga kafurci yin wannan kalma menene bambancin kuma ma shirme ne ita waccan aisha kika yi u'iduka bi kalimatin lahi yaron ki ne yaron ka ne ina neman maka kariya da kalmomin Allah kake neman kariya to kaza maimakon ka ce kana neman kariya da kalmomin Allah sai ka ce kana neman kariya da albaras kana neman kariya da hauka kenan albaras kin zai kare ka hauka zai kare ka kutu da ta kare ka haka mungo cuta kaga anan kaga abun ya juya bai ma'ana bai sans mun sans sai bai da ma'ana kenan kuskure ne ba iya yin uizu ka bil balwas a hadari ne ma kada maimakon alkhairi ga jama'a da shari a takaice kenan kodin ka tsaya na illa in kana iya da yaranka alam inna na'udhu baka min albarasi wal jununi wal judami wa sayl asqam kuna iya haka nan amma ba mata irin na addu'a yara waccan ta ashe can ita ta jaka uzu ka bi kalmatillah ina neman ma kariya da kalmomin Allah su gwanda ka gara abin ana neman kariya su don ka ga neman kariya da albaras ta hauka ta kututa kaga wannan kai da suke da wasu kariya ka gashi ne ne Allah kiyaye
to wannan eh, tambayar da take cewa wai wai in fitsarin jariri ya taba yawa jikin mutum wai ba shi yan uwa mas'alar wutsarin jariri annabi sallallahu alaihi wasallam bayanin da yi bambancin namiji da mace yace shi namiji idan ya yi wutsari a jiki ba sai an wanke ba a matse ko ruwa aka zuba an yi jigab shikenan sai a yi sallah ba sai an wanke ba an mace ce amma ita dole sai an wanke ruwa matse ruwa gudu to mu duka wannan kuma ana magana ƙananan yara masu shan nono wanda ba sa cin abinci bayan nono su ne aka samu wannan bambancin amma kowanne sai an zuba ruwa illa shi namiji a zuba ruwa ya jiga ba sai an wanke ba amma mace sai an wanke to wannan shi ne magana kuma in suna ƙanana masha nono ba su cin abinci ba nono shi ne kuma hukunci na an gane Ya.
na'am malam sai wani ba Allah ke tambaya ce hikima ce ta samu tsakanin shi da matar shi da ya zahiri ce ya sake ta saki uku Mm.
a cikin kalma ɗaya Mm.
ko ya ne hukunci eje eje eje tambaya eje zama na wayan ta tattauna ne kullum ina kare gima kuma kana wasa da arme ko mutum wai sai abin zo ya kama kama iya neman wai mota wai kai aka baka dama sake daya ko kuma mutum ya je ya cabo ta wai zo ya tambaye waya zai auta wani ce sa wannan abin ya sa Umar bin Khattab yace ya doka duk wanda uku uku ne ko Allah ko abin haushi ko da cikin ka gamsa sai gamsa ina Umar kin mutane arme suke daya nan wai kai kai mai zuciya wai wai ya kare kuma sai ah wallahi yanzu da ya zai amana na mutu bayan ka zo ka cabo ta in wani abin akalla ka san sare Eh, abu ne mai rigima a nan wajajenmu ganin saɓanin maza ba ko saɓanin fatawa lalle akwai asalin abin da yake maza mata ta malikiya suna ɗaukar uku uku ne kuma wannan su suke da alƙalai su suke shara wai za ka kanga cikin haɗari ana wasa da aramanka ana ci aramanka yara mai ba mu bangaren mu muke bangaren fatawar muke bada fatawar abin da muka san ya tabbata daga manzon da Allah ya kusa da salama abu ruwa ingantattu manzon salama ya bar duniya lalle abin laifi ne amma ya ɗauka uku a zaman ɗaya wannan ruwa ta ina babu ture ta ruwa cikin sunna cikin ta mai inganci bayan qur'ani cikin cikin sai musulmi haka sauran wurare wannan abu ne tabbatacce ba mai ture shi to illa me yasa imam mutum zai sa mu ke muka bada fatawa in abu ne bai kai ga lalacewa ba a doka yanda manzo na doka a doka daya sai da na alan bayan umar bai ci gaba da shi haka ba daya yake doka ta haka kenan a doka daya a gyara amma wannan yin abin hadari ne mutum ya kullum ya kauce ma kan sakan cikin wannan shubaha a ta rigima da armanka ana bata ma iyalan ta da wani malami zai bada fatawa ya ce bai ba ko shine to koda na ce baka yau na ce bai ba ga akwai matsala mun sai saka cikin matsala amma a takaice bangaren fatawa muna bada fatawa abin da ya tabbata daga manzon da Allah ya ko a doka a daya a yi kokarin gyara gaba wallahi alam na amma da sai wani yake tambaya game da sallar juma'a ya ce sallar juma'a dai halin zuwa wajibi ce farilla ce ga duka musulmi ya ce wai hukuncin yin ta daban-daban a jere kamar a same ta ɗaiɗai da wani ta yi
ina kuma ai magana sau wuce magana sau zaka ce eh to sai to ba a- ba a juma'a kana kuma kullum wa mu gane kullum shi musulmi musulunci ya tsara komi musulunci ya tsara komi duk abin da ya zama to zai da rura kai aka ce ba an yi ba kai Allah bai kama ka da laifi Allah bai kama da komi wanda ya ce ka ayin shi ne Allah zai ma hukunci in ba dalilin komi wata wuce a ce kaza ne amma kai kaka da lamarin sa ka cikin hadari kuma Allah bai kama ka da baka yi ba Allah sa uzurinka an ce kaka yi da baka yi ba ba wani abu a tsakanin tsakanin kai da Allah subhanahu wa ta'ala eh
to mala wannan yake cewa wai sallar magariba ce ya zo da ya zo sai ya samu raka'a ɗaya da ya tashi sai kawo guda biyu ba ta iya ce ko ai daidai
me samu na raka'a ɗaya ya samu a magariba to da ya tashi sai ka biyun gaba ɗaya zama guda tunan kuskure ne ba eh, bai dace ba bai daidai ba wannan yawa kana tsakanin jindubin abdullah da masaruk sun samu sallah ta magarba raka daya sai jindubin abdullah ya tashi ya da ya raka abin zungure zamana masaruk da ya raka daya ta biyu ya zamana ya tahiya tukun ya tashi ya kawo raka ta uku sai a kici ya kabari tsakanin koya ta ta ba ta yi ba sai abdullahi bin- aka zo wajen abdullahi bin mas'ud eh suka yi rawa suka ce eh ba ta ko wannan ya kyauta amma dai abin da yace inda ni zan yi jibril masaul Na.
ce inda ni zan yi zan yi da wannan yaron da masaruku yayi kenan zan tashi in ka fatiha da sura in zamana in tahiyya tukan tashi in ka raka ta ibn raka bi zungur wannan ya cikin abin da mat- fatawa ta hanaf suka dauka ta ya yi raka bi zungur a zamana wannan abin da yayi shine gaskiya ko ta raka a mata zamanta shine hatta imam malik ya kawo hadisi na sa'id ibn musayyib wannan sa'id ibn musayyib ke tambaya almajiran shi a ina ne masallaci ake mata zama a kowace raka'a bai duka ya su tambaya ya ba da amsa ce ga sallar magariba ce ita ce ko ko taraka za mata zaman kanta ya ce a ina ake haka ya ce idan mutum ya samu liman a sallar magariba a raka'a ɗaya ta bar shi in ji sabbin sabbin cikin zubar malik ta imam malik ya ce ya samu raka'a ɗaya ta magariba raka'a ɗaya ta magariba ta bar shi ya ce sai liman ya sallama ai kaga yanzu shi liman da ya- da ya raka'a ta biyu shi da kaɗa ta bar shi ko kaga liman da ya raka'a ta biyu azama zai ka ka samu zama guda ko idan limai ta shekara ka ta ta uku shi azama za ka yi ko ka samu ka samu zama biyu ko amma raka nawa gare ka raka raka raka raka raka raka raka ɗaya gare ka ko a raka raka biyu gare ka sauran ka raka ɗaya gaba ka ta wanda zaka za ta shi kawo ta kuma kamata ta yi zama kenan ka ko da raka ka kama zaman kanta duka raka uku ko ta kama zaman kanta ɗaya ka zauna tare da liman kai ba wurin zaman ka bane ba kuma ta biyu kun zama da shi a wurin zaman ka ci ta biyun ka kun kana sauran zama guda ya ci shi to nan misali ne a takaice dai kenan ana me ake cewa eh, in ka samu raka'a raka me ake cewa daya zaka kawo fatiha kadai a sai a ƙarshe gaskiya sai saura kuran sai ka zama na kuran
to wannan wai kamar irin wannan kakin da ya da ya aiki na juma'a nan ko in aka yi azama ta yi
an wa duk mai uzurin zuwa juma'a mara lahiya ne irin wannan an hana ne ba a yi duk uzurin ma ko dan bulaguro ne kurin zai sallah a zuwa kuma sallar shi ta yi kuma bai jira yan taso ga juma'a kurin za ka yi sallah a zuwa inda kake kuma sallar ka ta yi balle mata na cikin sallar zan tambaya mata a cikin gida to malamu juma'a to balle juma'a ta zama ta kai nawa a gari wace ma za ka bi ko da abin da ake cewa duk wanda mai uzurin rashin zuwa juma'a kurin zai yi sallar azuwar in azuwar ta yi din da yake ba ruwan shi an tasar juma'a kurin in dai lokacin azuwar da yayi mace a cikin gida da mai uzurin rashin zuwa juma'a kurin zai sallar azuwar zai sallar azuwar in lokaci ya ba ruwan shi an tasar juma'a an yi ko ba a yi ba balle kuma sama hana ne ba a yi kenan din da kake ko za ka sallar ka ta azuwar kuma sallar ka ta yi na to mala wannan yake cewa wai ai a mai bayani kan salatar tasbih wai a tsakanin raka'a hudu akwai sallama
to shi a takaice dama mun shayin da ba hannun komai bayan da ba ko abin da ka tambaya sallama ka tambaya sallama tsakanin a takaice salatar tasbih wannan abdullahi bin mubarak asalin ba ka sallama ba ruwa kun harka hudu aka ce amma abdullahi bin mubarak shi cikin malaman tabi'a iya cewa balahi in a sallar dare ne ka yi raka biyu ka yi sallama in a sallar ce ta rana ka yi raka biyu hudun duka a zungur amma ko ne ka dai sallah bata ɓaci ko ne sallah bata ɓaci da ayi kokarin dai kurin ayi kokarin dai cewa an samu me yake cewa an samu dai raka hudu domin duka siffa guda ce a takaice bayan kabara raka hudu raka fatiha raka ta farko kan fatiha da sura ko da raka fatiha da sura ay fatiha da sura da aka iya kuma a karanta subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar bakin wallahi ba ba wala nan kun bakin wallahi akbar ne a tsaye zaka yi kafa goma sha biyar a tsaye kai rukuyi kai kafa goma ka sai ga rukuyi kai tsaye kai karka goma tsaye ka je sujada kai goma sujada ka taso ka sujada ka zamana kai goma ka kuma sujada ta bi kai goma in za ka raka ta biyu ka dan zamana kawa ta gum kadan ka karanta kawa goma da kun ka miki haka raka ta biyu shi ma kowace fatiha da sura kuma a karanta sha biyar a tsaye kullum a sha biyar ne duka raka hudu amma raka sauran wuraren goma goma ne raka ta biyu na kai ta farko haka za ka ta biyu duka abin da ake na kai a ta farko in gari ta biyu in kai ta hiya sai ka ta hiya kama nan salati ka karanta kawa goma tukun ka tashi in tashi za ka yi kawo ta uku ita ma haka za ka mata tun dai abin siffa in gari sa ko ta raka ka samu tasbihi 75 ne ko ta raka tara tasbihi 75 75 hudu zai baka 300 kenan 75 so biyu 250 ko 250 kai 250 so biyu 300 kenan sallar talata tasbihi da abin da ka samu a cikinta ana samun sallah ana samun tasbihi 300 daidai a cikinta kuma aka mance babba mata kabili dan ka mance tasbihi ka kara
to wannan mala yake mai tambaya gaba shi ma dai cikin mamuni yake to shi ya ji an yi fatawar cewa kamar mai sallar shi kaɗai ko liman wurin zama a wurin wurin tashi wurin sallah kamar a raka ta farko haka sai maimakon ya tashi sai liman sai ya zamna to idan da ya san akwai zama da ake yi na Sissira.
to sai daga baya liman sai ga kamar ya yi ƙari ne sai sujada badi shi ne ce to shi a shi ga wurin shi shi mamun ya kamata bi liman su yi ba adon ko kuma ya kamata to na iya buƙatar waye kai ga limamai domin mas'alar idan mutum ya san akwai jisu istira kuma liman da ya zama raka ta daya ko ta uku wani zai ci abin ne zama ba ai abin da ake yawan sujudu sahabi abin da babu shi a sallah mutaka an dai mutum ya imana jisu istira kenan mutaka ba ta hiya in ya fara ta hiya wannan zai su zai badi amma mutaka ba ta daga zaman ne tunda ba ba karin da kai akwai ko da ba kai ba zai ci abin ne bane ba misali me aka tare yake magana cewa yake man ka ƙara sura aka bi ba komi a dan sa kusa sunna ta tabbata sunna ko da wata balle wannan kai aka mantuwa ne a takaice dai gaskiyar magana bai dace ba ka yi sujada ka badi in kuwa tabbas ba abin da ya ƙara kenan kai bai fanta ka bi shi kullum sai kuma bayani gaba shi ma yi ne abin bai haushe ba sujada ba da mutawa ba illa matsalar shi bin liman wanda zaka bi ba sama akwai abin da ya ƙara ba sama abin da shine matsalar shi ne kun ka buka huta kullum ya lafiya kullum shi dan mutaba ta liman kullum
to sai wannan yake tambayar ta wai ina matsayin jingina a musulunci yakan ga wani bi in an ba da jingina kuma wasu suna aiki da mu amma yan sha bayani jingina jingina mutum baka gida ko gona ko na abu ya ce ina kudin garka amsa kan bashin ka to matsalar mu anan al'adar mu wata shari'a ta malam bahaushe har da shari'a wai idan mutum baka jingina ta riga zuwa da ya zo in ka bashi miliyan riga ka biya shi wannan ba gaskiya zalunci ne ko mutum ya amshi gonarka ya baka jika goma ko jika ashirin ya ta noma ya cin banza wai shi mai kuɗi ne ko a maraya ma akwai masa tsoron Allah masu hali sai amshi gidanka misali a baka miliyan guda gidanka kai miliyan biyar kuma gidan ana haya jaka ashirin ko talatin ko hamsin sai ka amshi kuɗin haya iya kashe wai shi mai jingina tun da baka ɗan miliyan gidan a nan shi yake zai shekara iya hamsin kuɗi jaka hamsin hamsin ko ashirin ashirin sai da ka miliyan ya baka kuɗin ka ka gane shi mai zalunci ne ko da aminci ko aminci zalunci gaskiya haƙƙin haɗarin muhimmancin jingina kurin matsayin jingina ta kurin kuɗinka ne garantin kuɗinka ne kuɗi na kudi da ke bi na bashi in bin biya ka ba ga garanti shine jingina a sai da gona ta a biya ka shine kurin an har ta kama kasan noma gona to ana iya ɗaukan haya na baka jaka ɗari misali na amshi gonarka to ya lissafi a duk shekara wannan gonai nawa za a noma ta ana lissafin hayan gona a yi lissafi na shekara kaza ka biya ba kayanka amma irin wannan ake zalunci kurin mutum shi gonar ka ta noma banza wani zalunci san zalunci ko da ya amince zaluncin gaskiya kuma ka ce wai ya amince ka ya zai shi da kenan bashi bari lamsa ba
na amma wani yake tambaya cewa wai hadithi ne yake cewa inna matsa'atu bil ma'ruf in da su haka ne da'a ana da'a a cikin abin da yake na da'a ga Allah wani zai kawo maganar cewa ai kamar maganar sallah wannan maganar sallah ai kai abin da ya karhin ka ya kai ai daban ne ka ce ka da ƙarfi a ai kai an hana kai ne a misali mu diba nan manzo Allah ba hijira bai bar maka ba tsoro ne da abuka su suka je suka bar maka bis sai sun sun sallah a Kaaba sai jami'a ko juma'a ba yi ko bis abin da ƙarfi ka ce kai ya kai da shi to amma ka ce yanzu in mutu kurun ni a kashe ni nan a wace kai musulunci ka tsara magana kenan ai kenan wannan ba da kai ka abu ya kai kinka ne magana kenan shi a magana da abin da ya shafi saban Allah ba abin wani saban Allah wannan shi magana akan kana tabbas
to malam wai wanda ita so take ku ba ta wai sallar nafila da zata ranka yi dan ta samu shi ga ta an tarata sabi ba ta na bai samu miji kun ta tabare kun ta tarkon Allah kun ba ta na bai samu miji kun ki badare ki nafiloli kun rawatib ki tashi cikin dare ki nafila ki ko saboda wata kare uku hudun dare ki tashi irin akalla sabon nafila raka'a biyu kuma irin addu'a da manzala ke cewa wanda cikin dare tashi karanta wannan addu'a da Allah Allah zai biya shi bukatar shi da kin tashi kan ki je ki arwala ma ki karanta wannan addu'a kamar haka la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah allahumma ghfir li bayan ki wannan annabi ki tashi je ki arwala in da ki wannan annabi ce bayan wannan in arwala kai ka sallah za amsa in addu'a kai annabi ta amsa kin da shi ke arwala kusa da sallar kai bincika samu ki wa annabi salatin ibrahimiya ki doki Allah abin da ke bukata wajen koma me ba ya annabi kai ba Allah in wani lokaci da lokaci yayi Allah ya taimake mu sai shirin gobe kare kuma insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika yan uwa muna fatar irin wani abin da ake jin labaru muna fatar Allah subhanahu ta'ala ya kare al'ummu gaba daya din da duka mu Allah magana abin gaba da koma ina yake da shi Allah kare mu Allah kare mu bala'in haka Allah kare mu shi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kuma yan uwa wannan addu'a muke a yau ta yinta Allahumma inni a'udhu bika min al-barasi wal jununi wani juzami sai a yau ta yinta sai da tsakamu suna ke sai mutane a yau ta yinta wani adda na biya magana kanta allah ka kare ni daga albaras daga kuturta daga cutar na aka ce daga hauka daga dukkan wata mugu cuta wani wani ruwa ta inganta annabi karantar da ita ke mai yau ta yinta mu yi da mu da iyalan ga allah kare mu allahumma inni a'udhu bika min albarasi wal jununi wal juzami وسيل أسقام الله كيرم قبل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته